ba haka kike bukata ba ko kuma kishiyantar abin da shi yake so to wannan yana iya jefa rayuwarki da ke da mijinki cikin wahalhalu da kunci da takaici da rahin tabbas da kuma rahin zaman lafiya sai kawo misali ya ce a a ƙwa sadiƙun li ahadil kuttabi kitaban li ya wani daga cikin abokai ya ba wa wani marubuci littafi domin ya je ya karanta shi wa fi sabahi kadimal kitab ko kadimal katib mulakhasul kitabi li sadiqihi washe gari da safe sai shi wannan da ya bashi littafin sai gahi ya dawo masa da talhisin lissafin ya kawo masa ma'ana har ya yi tankaɗe da rereya wa littafin ya kawo masa fata ajjabar sadiku min ƙudratil katibi ala ƙira'atil kitabi wasu ala sai shi da ya bashi littafin ya je ya karanta sai mamakin yadda wato wannan bawan Allah ya je ya karanta littafin nan har ya samu damar yi wa wannan littafin talhisi wato tankaɗe da reraya sai ya tambaye shi sai ce kaifa qara'atal kitaba wa qad zalalta tutusamiru ma'ana tiwalal layl yace ta ina ka iya wato karanta wannan littafi alhalin mun juma muna hira da kai a nan tsawon dare na baka littafi ka je ka karanta ka je ka karanta shi a daren har ka iya talhisinsa ka samu wasu fa'ida daga cikinsa fadahikal katibu a ainihin wato wannan marubuci sai ya yi dariya wa ƙala sai ya ce ya sadiƙi ya kai ɗan uwana ko abokina ana lam aqra'ul kitab ba ni na karanta littafin ba allati qara'athu imra'ati wacce ta karanta littafin ita ce matata qala sadiqu sai wannan abokin ya tambayi wannan bawan Allah yace yabdu annaha tuhibbul qira'a wannan ya nuna kamar tana son karatu kenan ko matarka tana son yawan karanta littattafai haka faƙalar katibu sai wannan marubuce ce masa ƙwarai da gaske wa ƙadu wa ba'a ala shafataihi ibtisama raqiqa a lokacin da yake masa wannan maganar ya yi murmushi haka murmushi mai laushi a fuskar shi sai yake ba shi labari ya ce lamma ta zawwajtuha lokacin da na zo auren wannan mata tawa akhbartuha annal qira'ata min ahabbil hawayati ilayya na ba ta labarin cewa daga cikin abin da yake ra'ayina ina da ra'ayin son yawan karatu littattafai ina fata an fahimta ina da ra'ayin son karance karance fata amaltu ma'aha bi sadaka ko fata amaltu ma'aha bi sadaka sai na mu'amalance ta da gaskiya akan wannan magana wa ulfatin da kuma tausayawa hatta a hababtuha har sanda na samu soyayyata ita ma ta samu soyayyata a zuciyarta lam admantuha ban na thumma admamtuha kai admantuha sannan na ainihin wato dawwama akan haka fasarar tajlisu alal kuttabi akthara minni ko alal kitabi akthara minni da ta fahimci mu'amala ta da zamantakewa ta da ita da kuma ta fahimci ra'ayina ina son karance-karance da rubuce-rubuce sai ita kuma ta dawo tana son karance-karance da rubuce-rubuce sama da yadda ni nake bukatar haka ina fata kun gane wato yana magana akan yadda mace ya kamata ta koma tana son irin ra'ayin da mijinta yake da shi tana tarayya da hi a cikin ra'ayoyinsa wanda ba su saba wa Allah subhanahu wata'ala ba wannan kun ga a fannin abin nan ne don haka matar da ta auri mutum mai son jama'a to in ta zama mai kyamar mutane to za su samu matsala da shi saboda hi ra'ayinsa ra'ayi ne na son mutane ra'ayi ne na haba-haba da jama'a ra'ayi ne na son baƙi matar da ta auri namiji mai son yawan toka a murhun shi bi ma'ana mai yawan son a yi abinci a bawa mutane ita kuma ta zama zumbulu zikar marowata ba kakarsu ba to za ta samu matsala da shi saboda shi ya yi gabar ita ta yi yamma matar da ta auri mutum mai ainihin wato son kyauta da sadaka ita kuma ta tsani ta ga an yi kyauta ko sadaka to za su samu matsala da miji ina fata an gane so don haka daga cikin hanyar da mace za ta bi ta samu kyakkyawar alaƙa da mijinta shine kyautata mu'amala da shi a fannin ra'ayoyinsa abin da yake da ra'ayi matar da ta auri mutum mai son mai ra'ayi na tsafta da ado da kwalliya da baya son ganin hayaniya ko ƙura ita kuma ta zama wata mace kulatu ko ta zamanto wata ƙanzan kurege to lalle za su samu matsala da shi za su samu matsala akan samu mata masu tsafta akan samu gajagumai haka kuma akan samu maza masu tsafta akan samu gajagumai ko wani malami da na je na karanta wata tambaya wallahi sai da na yi mamaki wata mata tana faɗawa ta rubuto tana neman a taya ta addu'a ga halin da mijinta yake ciki ta ce sai yi wata uku bai yi wanka ba wallahi tallahi buroshi kuwa ta ce ba za ta iya tuna ranar da ya buroshi ba ta ce wankansa shi ne alwala in yi alwala shi kenan in an matsa mar sai ya kwaskwari ma ya dauki soso ya tsaya a bakin baranda ya zauna ya wanke kafar ya wanke fuskar ya wanke kaza shi kenan tashi kawai sai ji ta ce zai iya yin wata biyu wata uku wata hudu da riga ɗaya sai ta kwace ko ya yi bacci ta lallaba ta sace ta ta danna ta arwa kuma wallahi ta ce an bincika ba shi da matsala hauka ba hauka tattare da shi ba jinnu ba komai lafiyarsa gau kawai gajagumi ne wallahi to akwai mata masu wannan ɗabi'ar akwai maza masu wannan ɗabi'ar to duk mijin da ya auri mata shi yana da ra'ayin tsafta da ra'ayin kwalliya da ra'ayin ado da ra'ayin kula ita kuma ba ta da wannan to an haɗa ruwa da wuta ne ko wuta da auduga faɗa za a yi ta yi wallahi ba za a taɓa zama lafiya ba to haka duk matar da ta auri miji shi yana son tsafta ita ba ta so ko ita tana son tsafta shi bai so to za a samu matsala don haka dole ne ki kula kuma irin waɗannan ra'ayoyin tun daga neman aure wallahi ya kamata ki kiwaci menene mijinki amma yau an wayi gari yan mata ba tattauna menene halayen wanda za su aura ne da musu ba idan an je hira maganganun iskanci da hayaniya da shegantaku na minal ja'iri na ake yi amma da hira fa da ake bayarwa shi yasa zaka ji an ce wana da wance sun fahimci juna dan haka a zo a yi baiko ina ma'ana sun fahimci juna ta gane irin ra'ayoyin shi shi ma ya gane irin kalar ra'ayoyinta dan haka ta yadda za ta iya zama da hi zaman aure shi ma ya yadda zai zauna da ita zaman aure dan haka sai manya su shigo ciki ba haka bane jama'a daga irin tattaunawarsu shi mutum ne mai son kaza shi mutum ne bai son kaza shi mutum ne iya iya kaza mutum ne baya iya kaza yana son mace mai kaza tana son miji mai kaza ba ta son miji mai abu kaza ta fi son miji mai abu kaza waɗannan fa su ne tattaunawar da ake a hira ki fahimci ra'ayoyinsa ya fahimci ra'ayoyinki me ne kike so me ba kya so me yake so me baya so in kuka fahimci juna akan wannan to sai manya su so su ɗaure ku su kulle ku dam yasa hankara kusa rabu da ku sun gama su sai ku je wannan ra'ayoyin da kuka tattauna a hira sai ku fara gudanar da su a zamantakewar ku to amma sai ya zamto sai a share shekara biyu jama'a shekara uku shekara biyar ni na ga ma'auratan da suka share shekara tara suna nema amma ba su yi wata tara ba auren ya mutu wallahi tallahi komanda shekara tara amma auren bai shekara ba ya mutu me amfanin shekara taran hira da wata taran aure me amfanin wannan jama'a kawai ba a fahimci juna ba ne shirman banza aka dinga yi a lokacin hirar ba abin da ya kamata a tattauna ake tattaunawa ba mutum ya kira yarinya malam sai awa biyu suna tattauna amma ba magana addini ba magana tsarin tarbiyya ba magana in ma haifi yara ya zami da su ba wannan ya zo yau ya zo a weekend ya zo da daddare ya zo da yamma ya zo da safe ya zo da kaza duk a banza ta bakin na wani mawaƙi a banza a banzazza Allah kuwa a banza malam duk abin ya kare a hayaniya babu wani tubali da aka dora wanda zai haifar da zaman lafiya bayan an yi auren ku gaya mun ta za a yi al'amari ya yi kyau ba zai yi ba tazawwaja rajulun imra'atun wa kanat hawayatuhu tarbiyatul asafir فغارت امرأته من العصافير ووضعت لها السم في الطعام توكنزي تزوج رجل امرأة ونمتن يا أو وتماتا وكانت حوايته تربية العصافير شيكما رأي سينا سن كيوان سنساي هنا تربية العصافير العصفور سنسو العصافير جمعنا العصفور tsuntsu na fata an fahimta kin sa haka kawai wani sai ki ga a gidansa yana son kiwo ko ba a samu wani ma wallahi ba wai ba hi da hi bane wadatacce ne amma kuma duk da wadatarsa yana so ya ga ga awaki a ɗaure a kusa da shi ko ga kaji suna yawo a tsakar gidan shi ko ba haka bane yana da wannan ra'ayi ko ga zomaye suna ɗan abin nan an musu gida suna ɗan tonar rami a kusa da su haka Allah ya yi shi mai son ra'ayin kiwo ne to dolenki in ma ke baki da ra'ayi to ki kula mar da abinsa ba ruwanki aje ke baki da ra'ayi aje to ba ruwanki da su ki kula da su ba su abinci kula da su ba ra'ayinki ba ne aje a haka amma shi tun da yana da ra'ayin kula da su da kiwonsu to kula mar da abin shi na rantse da Allah a kansu in kika yi wasa za ku iya rabuwa saboda yana da ra'ayin abin shi ke kuma ban ga dalilin da zai sa ki ce ba ra'ayi ba ba haka ake ba sai ki bar shi akan ra'ayin kayan shi to amma wata heta ce ita wannan abin sun dame ta ba ta son ganin su a ba kya son ganin mijinki kenan tunda shi yana son ganin kayan shi to yana da kyau mace ta san meye ra'ayin mijinta a abinci meye ra'ayin shi kai wallashi hatta a yanayin zaman falo ya kamata ki gane meye ra'ayin mijinki shin akan tresita yake son zama ko akan wansita ko kuma akan tusita ya kamata ki gane wannan ya kamata ki gane shin mijinki ra'ayinsa idan ya zo ya zauna yana da buƙatar ki matso kusa da hi ku zauna ko kuma a'a ba shi da buƙatar haka ya shigo ne yanzu zai kalli labaru na NTA ko ko zai kalli labarun CNN ko zai kalli Al Jazeera ko dai wani abu wanda yake ra'ayinsa ne yanzu shi yake so yayi to in kika ce ke ba za a yi haka ba dole sai dai ki zo ki zauna kusa da hi ku yi hira za ku samu matsala yake bari sai ya gama labarunsa wani ma daga ya gama to za ki ji da kansa zai shigo da hira shi da kanshi zai fara magana ya ce ta mun gama jin labaru wannan kasa dai Allah kawo mana zaman lafiya kin ga ya fahimci me kasar take ciki yana so he ya fara kawo maganganu sai ke ma ki shigo sai a ci gaba a ci gaba da yi so akwai buƙatar a san ra'ayoyin juna mu'amalar juna zamantakewa da juna kowa ya san ɗan uwansa me yake bukata me baya bukata don haka wa kana hawayatuhu tarbiyatul abin asafir ya kasance yana son kiwon tsuntsaye fagarat imra'atuhu matarsa sai ta kama kishi da tsuntsayen kishi da tsuntsu jama'a wani magabaci daga cikin malamai mutum ne mai son karance-karance he matarsa ta zo ta same shi ta ce tana rantsuwa da Allah da waɗannan littattafan nasa wallahi gare ya auro mata mata uku su zama su hudu a gida saboda littattafan sun hana ta samun lokacin shi karatu kawai sai ɗan abin da ba a rasa ba ta ce in yana yi wa girman Allah ya rage karance-karancen nan ya ƙaro wasu ita ta yadda za ta zauna da wasu amma da tattafan nan sun zama mata matsala wallahi kowa da ra'ayin shi to amma a daidai wannan gabar kuma ba daidai ba ne kuma kai namiji ya zamanto matsalolin ra'ayoyinka su dinga hana ka ba wa iyalanka haƙƙinsu wannan kuma musulunci bai yadda ba dole ka zamto kana da lokaci na saurarensu lokaci na hira da su lokaci na tattaunawa da su lokaci na jin abin da yake matsalolinsu da damuwoyinsu amma ya zamto in ka shigo gida ba ka da wani time na a zauna a tattauna da kai to wannan gaskiyar magana cutarwa ne kuma kuma in mutum ya tsamantu da wannan to gaskiya zai zalunci matar shi kuma Allah ba zai bar shi ba ita ta kula da ra'ayinka kai kuma ka kula da haƙƙinta da haka wannan mata sai ta yi kishi wa wada'at laha summu sai ta sanya wa waɗannan tsuntsaye guba fi ta'ami a cikin abinci duk sai suka mutu malamai suka ce ƙarshen kissar shi kuma sai ya sake ta kin ga matsala ta faru wala Allah da ta bi wata dabara da wata hikima to da ba haka ya kamata ta yi ba wa tazawwaja mudarrisun min imra'atin fa ahraqat kutubahu wa karasisihi fil gharn fil gharn fa talaqaha وتزوج مدرس من امرأة wani malami mai karantarwa shi kuma ya auri wata mata fa ahraqat kutubahu ka gani shine maganar da muka faɗa da su ta kuma he ta samu littattafan gaba ɗaya he ta danna musu wuta wallahi tallahi kawai ta ɗebo littattafan gaba ɗaya ta cinna musu wuta ka san kuma malami da littafi yadda kike ganin shinkafa da miya da nama a kai da latas da taliya kina gani yawun kina tsinkewa ku wallahi haka wani malami yake ganin littafi a gaban shi in dai kin yadda wannan abin sha'awa ne abin bukata ne abin kwaɗayi ne to wallahi haka wani malami yake ganin littafi a gaban shi a matsayin mutuncin da yake markallo to kin ga ko in za a taba miki shinkafa da dage-dagen nan za ku samu matsala da wanda zai taba miki ko to haka shi ma kika taba masa littafi za ku samu matsala da shi to ita ta ga abin yayi yawa ita ce to bari ta yi maganin karatu to ai ba a maganin karatu da kona littafi sai ta tattaro littafin gaba ɗaya ta banka musu wuta wa karasisihi da karasis wato kamar ki ce a jotas jota ɗin shi ɗan abin da yake rubuta wasu 'yan fawa'id ɗinsa da wane ne da wane ne da kuma kundayensa inda yake ajiye da abubuwa na takaddun shi duk ta haɗu gaba ɗaya ta banka musu wuta fatsallaka hashi kuma da ya ji haushi sai danna mata saki kawai yanzu wa ya jawo wa yake da laifi a nan eh ita ce take da laifi wannan shafin na bai da kyau komanda na kai na da kyau wannan shafin na gaban to ba na aransu da Allah karɓi wannan ya dan samu matsalar rubutu an gane ko to wannan shine saboda haka wannan babi da muka gama yana magana akan mutunta ra'ayin miji da abubuwan da shi yake bukata da abubuwan da yake so ya aiwatar kar ki raina masa wannan ra'ayin ko da kwake baya cikin ra'ayoyinki wannan ba ba damuwarki ba ce to sai isbiri ala faqari zawjuki ki yi hakuri akan talaucin da Allah ya jarrabi mijinki da shi al faqaru laysa aiban malam yace talauci ba aibu bane wal aibu huwa adamu sabri alaihi inda aibi yake shine rashin hakuri akan talauci amma shi karan kansa talauci a karan kansa ba aibi bane ba matsala bace ba damuwa bace a ce kai talaka ne ko ba matsala bane a ce mijinki talaka ne wa qillatu sa'i li tardihi min albayt da kuma karancin zagewa dan korar talauci daga gida shine inda aibi yake karancin a zage a koyi talauci daga gida na faɗa muku cewa ba wai iya miji ne kaɗai yake yaƙar talauci a gida ba mata tana yaƙa mijinki ya fita ke ma sai ki nemi ɗan wani abu ki dinga yi a cikin gida wanda ba zai taɓa mutuncinki ko mutuncin gidanki ko aurenki ba ga mata nan da yawa wanda suna sana'o'i da yawa akwai yaron da na sani jari ya nema ya ba wa matar shi ya ce to ni zan fita in nemo a waje ke kuma ki nema a gida kuma ta ci gaba da nema kuma da ikon Allah wallahi cikin ikon Allah Allah maɗaukakin sarki ya fuda musu gaba ɗaya da shi da ita abinda ake so ke ki zamanto kamammiya ki riƙe mutuncinki ki riƙe mutuncin gidan kwanan nan ne wani kes wani bawan Allah yana da matar shi shi ma'aikaci ne local government ya tsufa ko mace ya manyanta har ya yi ritaya ɗan abin da yake fitowa a wata bahi da yawa ga yara sun taru matar sai ta ɗora harkar ciniki da kasuwanci na takalman mata da kayan blouse to shi kuma Allah ya zuba masa kishin bala'i mata ne suke zuwa suke saya fa ba maza ba amma sai yana kokarin takawa matan birki ta yi iyakacin kokari ya fahimce ta abu ya gagara ƙarshe ta sa aka nemo ni akan na zo mu zauna gani gasha gashi ga wasu daga cikin dangi muka zo kusan mu bakwai muka zauna muka tattauna ya ƙara tabbatar da cewa shi ba zai yadda a dinga sintiri a gidan shi ba na ce to alhaji ai ba zai yiwu ba kai ƙarfinka ba zai iya ɗaukar ɗawainiyar gida ba ita allah ba ta yadda za ta juya kuma tana juyawa hulɗan nan da mata 'yan uwanta take yi za su zo su saya akwai masu sari su ba ta kuɗi akwai masu sayan ɗaiɗai su ba ta kuɗi har tana ɗan ɗorawa a status haka ana tallatawa amma ka'ida ta shine ko kai namiji ne ka gani kana bukatar wa matarka ko yarka to sai dai ka turo ta ta zo ta zaba amma ba wai kai ka zo ku ciniki da ita ba duk ta bayani a gabana a gaban shi a gaban yan uwanta kuma kowa ya yarda cewa haka take yi ce masa to gaskiyar magana baka da dalilin da zai sa ka ce zaka hana ta wannan harka yace a'a ta ce a'a yace a'a ta ce a'a sai na ce to mu tahi daga zaman sai aka tashi wa anan ne kaɗai na san na yi ziga amma ziga ta yi amfani sai na kira ‘yan uwanta da ita sai na ce kun san me nake so da ku suka ce a'a na ce kun san makaho bai san ana ganin shi ba sai an taɓa shi suka ce haka ne na ce ta ɗanyi yaji na wata ɗaya da Allah malam yaji kuma na ce har da daddawa da tattasai a ciki da barkono duk ki haɗa ki daka da citta ki rangaɗa masa magi da gishiri ta ce haka na ce kwarai da gaske saboda na fahimci ita take ɗaukar ɗawainiyar gidan amma shi baya gani na fata un fahimci magana ya ƙiye mata uzuri sai na ce ki yaji wallahi da ta yi yaji sati ɗaya a ranar na sati sai gahi ya kira ni malam na kira ni mu gaisa na ce to alhaji na gode da gaisuwa kafin ya kashe ni neman maza na kashe wayar ba na so ma mu kafa gaba da magana kwana na takwas ko na tara sai ya sake kira na malam ya karatuttuka na ce alhamdulillah kai malam kuna kokari fa na ce a masha Allah tabarakallah Allah ya saka muku da alheri na ce amin alhaji na ce to na gode sai an jima yana so ya ci gaba da wata magana sai na yanke waya wallahi wannan abun ko wata biyu bai yi ba da ta cika kwana kusan goma sha sai ga kiran shi da buwan gaisa ya ce malam da Allah karka kashe ina da ina da magana da nake so zamu yi na ce ok ta bismillah ya ce malam akwai matsala fa a cikin gidan nan na ce me ya faru ya ce ai tun wancan zama da muka yi bayan mun tahi daga zama kwana biyu baiwar Allah ta tafi gidansu na ce subhanallahi ya ce to ai kaga Allah ka huta tunda tana kawo ma mata gida tana tara ma mata ba ka so ana ta sintiri a gidanka kaga shi kenan sokki nana yanzu sai ka nemi wacce ba ta da wannan ɗabi'ar sai ka aura ya ce kawai ka ba ta takardarta ya ce a a malam ba ta takarda kuma na ce a na ce to mene ne ya shaura kai da kake cewa tana ma kaza tana ma kaza tana ma kaza yanzu ka yi sa'a ta yi yadi ba kai ka kore ta ba ai hankalinka kwance na ce ba ta takarda kawai ya ce malam gaskiya ba zan iya sakin matan nan ba na ce me ya faru ya ce malam magana ba ta waya ba ne don allah in kana lokaci ka zo gida ina son ganin ka na ce a gaskiya ba zan zo karshe dai in takaita muku labari mutumin nan da daddare karfe tara sai gashi a gidana to a nan ne sai muka yi walle walle da shi na mar kaca kaca na masa ba daɗi na ce irinku ne kuke haddasa fitinar da za ta hana ku sakat a cikin rayuwarku na ce matan nan kai ba ka iya ɗaukar ɗawainiyarta da 'ya'yanta a lokacin da muke tattaunawa fa akwai yaransu guda biyu suna university ita take biya musu kuɗin registration wallahi tallahi ita take biyan registration nasu ɗaya mace ɗaya namiji wa da kanwa shekarar su bibbiyu a university kowace kowanne ita take biya shi baya iya biyan komai galibin abincin gidan ita take saya na ce yanzu ka zo ka ce ta bari in ta bari duk ku haɗu ku yi ragas wai faɗuwar guzuma ya kwance uwa kwance na ce ba haka ya ce to yanzu me abin yi mana na ce eh ka yarda za ta ci gaba da wannan hulɗa matuƙar ba za ta saba wa Allah ba ni zan je in rarrashe ta ta dawo sai ce to malam za mu tafi yanzu in ce a sai rana ita yau ya ce a dan Allah malam ka yi haƙuri dan Allah ka yi haƙuri to a haka dai ya koma gida bayan kwana biyu na kira baban matar na ce masa a yi haƙuri ta koma to ita ma dai ta ƙara jan ra'ayi sai da ta ƙara kwana kusan biyu ko uku sannan ta koma tun da ta koma shiru kake ji ba wanda ya ƙara motsi eh bai ɗauki theory ba sanda aka yi mar practical tukunna ka gani to akan yi haka idan mutum ya zamanto yana da wata ɗabi'a ko mace ta zamanto tana da wata ɗabi'a irin wannan ta gallabi miji an yi an yi taƙi nutsuwa ta manta da zaman gida ne ta manta da cin miyar kuka ne ta manta da ɗakin tari mu kwana haka ne ko ba haka ba ta manta da wance wallahi in kika ƙara shuri na zan ci ma'ana ana ana ɗaki a gwamatsa kusan su tara wannan ta shuru wannan da ƙafa wannan ta duk ta manta da wannan ta shigo daular gidan miji ta yi luf don haka sai ta fara tsiwa da hegantaka to in aka gane shegantaka ce ba wai asali matsala take samu da mijin ba wallahi akan shirya irin wannan dan a dawo da ita taitayinta an yi irin wannan da yawa ko wasu da dama Allah ya taimake su sun gyara to haka namiji idan aka gane yana da wannan ɗabi'ar haka ake mara sai ya ga nan da nan ya dawo ya yi saiti ya rike matar da mutunci ai ba so ake araba su ba amma so ake yi ya dawo ya gane kuskurensa ya gane matsalarsa ina fata an gane don haka malam yake cewa wal aibu shi aibi huwa adamu sabri alaihi shine rashin hakuri akan talauci wa qillatu sa'i li tardihi min albayt da kuma karancin daukar matakin kora talauci daga gida wannan shine aibi taqulu sayyida aisha radiyallahu anha nana aisha Allah madaukakin sarki ya mata rahama take cewa ma shabi'a alu muhammad ala muhammadin min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'aini hatta qubida tunda annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake raye nana aisha ta ce wallahi ba a taba koshi a gidan annabi da ainihin wato cincin din sha'ir ba kwana biyu a jere yau a koshi gobe a koshi hatta kubi da har san da aka ɗauki rayuwar annabi muhammadu annabi ba rayuwar wadata ya ba jama'a annabi rayuwar kunci da talauci ya yi babu babu babu kuma a hakan sanda Allah ya masa tayi yace in yana so a maida dutsen Uhud zinare yaje ya takwasa da shi da sahabbai Allah zai mar wannan yace a a baya bukata jama'a kun fahimci maganar da kyau ku saboda ba duniya yazo tarawa ba abin da yazo nema shine lahirarsa da haka ya yarda da talauci ko da kuwa ma'ana ya yarda ya rayuwar talauci don ya samu rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka nan aisha ta ce annabi bai ba a taba koshi a gidan annabi da cincin din sha'ir ko masa sha'ir ko biredin sha'ir ba duk zai iya daukar ma'ana alkhubzu an gane magana da kyau ko shine bahaushe yake cewa alkubus ina kanawa ko wanda suke zuwa Kano ka san alkubus ai komanda yawwa to shi ne daga larabci ya ɗauko shi alhubzu shi ne alkubus bahaushe bahaushe ya iya satan yare an gane ku wata ƙulu kuma ta kasance tana cewa wallahi ya bi na ukti in kunna na nan zura ilal hilali thumma hilali thumma hilalu thalatha a hillatin fi shaharaini ko وما أوكد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار الله أكبر نانا عائشة تتي والله يا ابن أختي والله يا كي تنتم وانا تنا يو وان دقتكين دنجن تنسيها دي دقتكين صحبي تتي إن كنا إن إنا أي مكففات من الثقيلة أي إنه يدى الأمر يكي kunna mun kasance lalan zura ilal hilali za mu ga jinjirin wata thummal hilalu ya kare mu kara ganin sabon jinjirin wata thummal hilalu ya kare mu sake ganin sabon jinjirin wata thalathatu ahillatin fi shaharaini jinjirin wata guda uku a cikin wata biyu na fata kun fahimta ma'ana za mu iya yin wata biyu ko wata uku kuna fahimtar magana wa ma uki da fi abiyatin nabi sallallahu alaihi wasallama naro ba a hura wutar girki a gidan annabi muhammadu ba amma ba su taɓa ɗagawa annabi muhammadu hankali ba cewa ba shi da shi ba sai wata matsala guda ɗaya da ta faru wanda Allah ya ba mu labarinta har annabi ya kira su ya ce in kuntin na turidin hayatar duniya wa zinata hafa ta'alai na umarci ukunna wa usarrifu kunna sarahan jamila وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما an gane magana da kyau ku har na na Aisha take cewa lamma unzilat ayatu takhyir bada abi lokacin da aka saukar wa annabi ayar zabi cewa ya kira matansa ya musu ba su zabi ya nisa annabi ya ku matan annabi in kuntunna turidinal hayatar duniya wa zinataha in rayuwar duniya kuke so da adanta to fa ta'alaina ku zo ku sarrihu kunna in ba ku dama ku tafi gidajenku in sake ku wa umatti'u kunna in jiyar da ku daɗi wa usarrihu kunna sarahan jamila in sake ku saki wanda yake mai kyau ku tafi gidajenku ba zagi ba faɗa ba duka ba komai ku faɗi duk abin da kuke so na duniya zan ba ku amma za ku tafi gidajenku wa in kuntin na turidin Allah wa rasulahu wa daral akhira in kuma Allah da manzansa kuke so kuma kuna neman gidan lahira to fa inna Allah a addal lil muhsanati minkunna ajran azima Allah ya tattala wanda suka kyautata a cikin kula da wanda yake mai girma ta ce to da aka sauko annabi wannan ayar sai ya fara kiran na Aisha ya ce wanne kika zaba Allah da manzansa ko kuma duniya da abin da ke cikinta ta ce na rantse da Allah babu yadda za a yi na zaɓi wani abu koma bayan ka ya manzan Allah don haka na zaɓi zama da kai a cikin duk wani kunci da talauci na yadda in zauna da kai har ƙarshen rayuwata ya ce shi kenan jeki a kira watan a kira watan duka suka zaɓi manzan Allah ya ce to daga yau kar wata ta ƙara ɗaga min hankali akan cewa ba da shi kowa ya runguma abin da Allah ya ba mu jira na lahira kawai to abin da muke faɗa a nan idan mijinki mutumin arziki ne wallahi kar ki ɗaga mara hankali dan ba ki da shi inda ɗagon hankali yake shine idan mijinki mai saban Allah ne idan mijinki ba mutumin arziki bane amma yanzu ku duba wani juyin juya hali mace idan mijinta yana da shi ko dukanta yake wallahi za ta zauna da shi haka da ko ba haka ba ko dukanta yake ko matan banza ke kawowa gidan za ki ga za ta zauna da shi ko yana shaye-shaye za ta zauna da shi saboda me saboda yana da shi amma inda Allah zai jarrabe shi da babu amma mutumin arziki ne bawan Allah ne to ka ga tsiwa da tashin hankali da kayan takaici da bakin ciki ku shiga taitayinku wallahi kuma na sha faɗa muku ita wannan rayuwar gaibu ce ba wanda ya san me zai faru gobe yau din nan Allah zai yi mijinki talaka wallahi gobe sai Allah ya zame da shi mai kuɗi yau din nan Allah zai yi shi ba shi da komai gobe sai Allah mai da shi ni na ga irin waɗannan abubuwa da yawa a cikin tsarin rayuwa na ga mutane da yawa da Allah ya jarrabe su da babu aka hana su auren ma sai daga baya kuma Allah ya zo ya azurta su na ga matar da ta ce wa wanda ke neman yarta yar ma ba ta ta bace yar riko ce lokacin ba shi da komai ta ce in har an yi auren nan to sai dai in bayan ba raina Allah ya taimake ta ya batta da ran nata kuma aka yi auren da aka yi auren Allah ya ɗaukaka shi ya ba wa ‘yar kuɗi ta zo ta saya wa matar gida kuma saboda ba ta da kunya ta je ta shiga yi saboda ba ta da kunya mana ainihin ba na son ka ba na son abin hannunka ma to amma da ke ƙiyayyar ƙarya ce ta munafurci ce saboda ba shi da shi ne amma cancanta ya cancanta sai ta nuna kawai ita ba ta son shi ta dinga gaya mar baƙaƙen maganganu in dai an yi auren nan da kai da wance to ba na raye ya ce babu Allah raya ki mu ba ma son ki mutu kuma aka zo aka yi auren kuma Allah ya buɗa mar kuma ya ɗauki kuɗi ya bayar kuma ya saya wa mata gida kuma ta zo ta shiga to kaga ai abin kunya ya faru amma yana bani labari yake cewa tun daga wannan ranar shi dai ba zai iya tuna ranar da ya je gaishe ta ta iya daga kai suka haɗa ido gar tana kallon sa yana kallon ta ba za ta iya tuna ranar ba ba zai iya tuna ranar ba saboda ta zama ya zama sirikinta maimakon shi ya kamata da wannan ka san idan girman ka ya faɗi wato yaro sai tattaka ya wuce ko ba abin da ya dame shi saboda ka zubar da girman ka Allah ya sauwaƙe saboda haka gidan annabi Muhammadu wanda ya fi kowa daraja kun ji nana Aisha ta ce sai a ga wata a sake ganin wata a sake ganin wata amma wake munafukar Allah wai saboda mijinki ba hi da hi kuma ba hi da hi din ma na ƙarya ba asalin ba shi da shi na Allah da annabi ba yanzu duk ihun da muke din nan babu babu babu babu babu waye ne yake kwana bai ci ba wallahi sai yan kalila ko ba haka bane duk ihun da ake babu babu babu babu wallahi kalilan suke kwana ba su me ba ba su ci ba in ma an samu kalilan duk ihun da ake ciki ake yi ai kaza ai kaza ai kaza kalilan ba su da suturar sakawa wata za a ga tana da set goma amma saboda munafurci tana complain din cewa wai ba ta da kayan sawa akwai kes din da na yi na wani mutum da matarsa a gabana take cewa ba ta da kayan sakawa wallahi tallahi tana rufe baki yace alhamdulillah malam Allah ya sa kana nan ina zuwa wallahi kawai sai ya je buɗe durowarta ko ka san kwamanda har da atamfofi wanda bata dinka ba kusan guda uku sabbi banda wanda take ta dinka take sakawa akwai sabbi wanda ma bata dinka ba bata dinka so ba ta saka amma don munafurci ni a gabana take cewa ba ta da tufafin sakawa so rayuwar nan ba duniya muka zo nema ba fa duniya fa ita ribar kafa ce mun zo ne mu bauta wa Allah mu yi zamantakewa da iyalanmu zamantakewa da iyayenmu zamantakewa da malamanmu zamantakewa da 'ya'yanmu don mu fahimi rahamar Allah to a cikin haka sai Allah ya ce na ba ku gida don ku samu damar gudanar da wannan a cikin haka sai Allah ya ce na ba ku motoci ku samu watayawa na ba ku sutura na ba ku kuɗi na ba ku akawun na ba ku kaza na ba ku kaza to sai ya zama waɗannan abubuwan da Allah ya bayar ba wai su ne asalin makasudin zuwan mu duniya ba wannan ibadoji da wannan da'ar da wannan biyayya su ne asalin dalilin zuwan dalilan zuwan mu duniya ban gane ko kun gane ba to ya za a yi bunsurin tsafi ya kashe ragon layya ban gane ko kun fahimta hausa ta ba ma'ana ya za a yi neman duniya wanda ba shi ne asalin abin da muka zo yi ba ya murkushe mana hanyar samun rahama a gobe kiyama a nan duniya kuma Allah ya kiyaye don haka ta ce muna ganin wata sannan mu ƙara ganin wata ta ce wallahi wa ma uki da fi abiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ba a tura wutar girki a gidan manzon Allah ba ke kuma kin hura da safe kin hula da rana da daddare ma kin hura kai wata ma karfe sha biyu na dare za ta tashi ta ƙara wata hura wuta wata wutar saboda akwai wasu mata masu jin yunwar bala'i karfe biyu wallahi tallahi za ta ce yunwa take ji yunwa ta gallabe ka ta ishe ka sai ta tashi ta girka ko ta sha shayi ko ta yi kaza ba laifi ba ne ka wadata iyalanka ka wadata abunan ɗinka amma ki ji tsoron Allah mutumin da yake ɗauka miki wannan ɗawainiyar kuma ya zama bahi da nutsuwa da kwanciyar hankali da ke eh saboda yanayin rayuwa ka ji ko? kaji to kun ji kwamanda kes ne ya yi kwanan nan saboda yanayin rayuwar yau mai gida ya kawo buhun masara ya ce to tun da yanayin rayuwa ne ba yadda za a yi a cancanta abinci a yi da rana a yi da safa a yi da daddare kafin allah ya buɗa ta ce ita sam ta gaji da cin masara kuma fata take faɗin wannan maganan gidansu inda mahaifinta yake babu wannan buhun masarar akwai ɗanta ma da yake wani gida shi ma idan aka tuka nan yake zuwa ɗauki kwarya amma fa ka ji munafukar Allah tana cewa ita ta gaji da cin masara kuma ba za ta iya kawo alternative ba ba za ta iya kawo wani ba haka fa kuke fa ai wata mata ta taɓa gaya min wata magana na ce to mu ɗan gwada mana ta ce wai a juya mu a bamu renon yaro su a tura su kasuwa nema na ce bismillah kun ganni nan ku kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba ka tamburi ne ya bata ni ku kalle ni da kyau na rantse da Allah jinjiri ya sha ya rikice a hannun iyalai na ni nake iya karɓar sahiye bacci wallahi duk gaba ɗaya su gagara nitsar da shi ni in karɓe shi na nitsar da shi na sashi bacci har mamaki na suke yi wai wannan siddabaru Allah ya ba na ce a ba wani siddabaru sanin aiki ne ƙwarewa ce da sanin makama kawai kawai kuma ku nema so wannan renon yaran da yake idan ta rikice wallahi za mu iya yi Allah ta rikice za a iya eh ban ji ba dama kuma girki min iya mun yi zaman campus wadda gaba za mu iya ba ku wallahi ne miki girki in kika ci Allah hikin sake dawowa wallahi in na rangada miki miya Allah da ke gari na nan Allah ya kin ƙara dawowa kin ce kai malam da me da me aka hada miyan nan Allah ya shiryar da mu to shine akwai wani girki da na yi wa a gidana kayan haɗin kawai suka na ce musu a sassayo kaza na tura na ba da kuɗi na ce a sassayo kaza suka ce me za a yi da shi saboda ba su taɓa yin irin girkin ba na ce girki za a yi suka ce yawan irin girki ne wannan na ce a kuna kurmin ku ba ku za ku yi ba an yi zan yi tun daga rana aka daina mun gane gane a gidan na rantsi da Allah wallahi na zo na sa singileti na sa gajeren wando na shiga kicin wallahi na yanyanka kaza na faffasa kaza na kirba kaza na tafasa kaza malama ai ta ce oh malam wallahi na kirba komai na gyara abinci tsaf kuma na zuba mana nace ku zo mu ci tun daga ranar suka ce to sun daina raina ni akan maganar girki girki aka yi min sai ban ji daɗinsa ba sai ne surutu sai aka ji haushi na don me yasa zan yi surutu sai na ce ok kun ɗauka ba mu iya ba ku na ce to bari ne muku girkin da ba ku taɓa yin sa ba wallahi to tun daga ranar sai aka gane lalle fa in ba in aka yi girki bai yi daɗi ba in ne magana ya cancanta ne magana don ni ma na iya ban gane ko kun gane ba to haka ake yi a matsayinka na abun nan ka je ka kware a komai ka koyi komai komai ka koya ba nan nake gaya muku ku iya abubuwan da maza suke bukata ba ki iya shushaina wanke takalmi ki iya akwai matar da na sani wallashi har kwari da ake dame hula ta saya wa mijinta take dame masa hula a gidan shi yana cire hulan ta ga yayi datti kafin yana fita in suka yi sallama ya ta danna ta a ruwa kawai ta wanke ta matse ta shanya ta bushe ta samu ƙaro ta dafa ta haɗa sitati ta shafa ta zira ta a cikin kwari ta ɗame ta ta goge ta ta ɗora ta akan katanga ta bushe ta ɗauki cakwar wallahi ta goge mishi amma ke kina nan wata da cikin dari da ke ba abin da kika iya wanda namiji yake bukata sai girki kaɗai ke shi kika iya nan ma baki kware ba iya tuwo kawai kika iya shi ɗin ma baki kware ba ai akwai buƙatar ki iya abu uku hudu biyar goma na al'amarin ɗa namiji wanda idan yana buƙata ba sai ya tafi wani guri ba to ranar da duk kuka samu matsala aka ce ba gidan ya shiga uku ya lalace da irin wannan dabarbarun ne maza suke mata suke sace mazaje sai ki ga duk wanda zai zo ya ce masa karabu da ita ya shiga uku a gurin shi saboda ya san muhimmancinki a gidan amma duk wani amfani ba ki da shi sai dai ki kin zama ya zama ATM ɗinki kawai ki ta tatsarsa komai kuɗi ne zai mar wanke kayan yaransa kuɗi ne zai masa ke baki iya wanke kayan yara ba sai an nemo mai wanke wanke wane ne kuɗi ne zai mar wane ne kuɗi ne zai mar wane ne kuɗi ne komai to sai a wayi gari ya dawo yana jin cewa da ke da babu ke har gara ma babu ke a gidan ya fi mar zaman lafiya na ka gani abinci kuma gashi a waje gashi nan yanzu kafteriya ta yi yawa saboda mata ba sa iya rike mazaje restaurant ya yi yawa saboda mata ba sa iya rike mazaje guraren cin abinci ya yi yawa mutum ya ɗebi rana ya ji rana ta dake shi kawai sai fakin da mashin ɗinsa ya je ya yi kyat ya tashi ya yi gaba wasu kuma mugaye ne ku ta ko shekaran jiya na ji wani yana yi wa abokinsa faɗa cewa bai kamata fa kana barin matanka da ku da ku da kuli kai kuma ka zo nan kana sharɓar dage-dage ba kamar yadda kwamanda ya faɗa ko waɗanda kuma mugunta ce matan suna iyakacin ƙoƙarinsu amma su ko ba sa kula Allah ya gyara mana gaba ɗaya faƙala urwatu ya khalatu fama kana yu'ithukum ko ya'ishukum to da me kuke rayuwa idan har za a yi wata uku ba a ɗora tukunya gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba to da me kuke rayuwa in ji urwatu tana gaya urwatu ɗan zubairu ne ƙalar sai ta ce al'aswadani abinda muke ci shi ne baƙaƙe guda biyu a tamru wal ma'u dabino da ruwa shine abincin gidan annabi muhammadu jama'a amma wallahi haka suka yi haƙuri suka zauna da shi lafiya wulace tana kama kaina wallahi wallahi na mai da ita yanzu kanu an gane magana da kyau ku ta ce baƙaƙe guda biyu kawai muke ci a tamru wal ma'u dabino da ruwa iyakacin abincin kenan yanzu jama'a ku lura wallahi akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu ni'ima ba wai ta abu ganin abinci ba mm ta duk wani abin da kike bukata ko take bukata Allah ya bata a gidan mijinta amma wallahi tallahi bata gode wa Allah ba sai tsiwa sai surutu sai ƙananan maganganu sai cewa ita ba a kyauta mata ita ba a mutunta ta ita ba a taimake ta ba ita mai ta samu a gidan nan to duk wanda ya raina kaɗan wallahi sai ya rasa wannan kaɗan ɗin da ya raina sau da haka ki ci gaba da mutunta abin da kika samu a gurin mijinki ki yi haƙuri in dai matan annabi za su yi haƙuri tare da cewa allah zai iya ba su duniya duka amma suka yi haƙuri suka zauna da hidar ɗan kaɗan talaucin da annabi ya rayu to ban ga dalilin da yasa ni da ke da muke neman dacewa shi fa annabi da ma san sa fa datattu ne fa duniya da lahira ko ba haka bane su datattu ne mu yanzu bundun bundun din neman dacewa muke to idan su datattu za su yi haƙuri wanda tare da dacewa za su iya cewa Allah ka jiyar da mu daɗin duniya ma kuma Allah zai yi ya zama fi duniya hasana wa fil akhirati hasana amma tare da haka suka haƙura suka sha wahala to dan me yasa ke ba za ki haƙuri ki sha wahala ko dan ki samu rahamar can batun da baki da garanti baki san me zai faru da ke ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku saboda karancin lokaci kuma ban fara da wuri ba za mu dakata a nan za mu ci ayyuka anna rajulan bil madinati yusalli ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kissar wani mutum ne za mu tashi kanta mai ban sha'awa wanda ya zo yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani abu ya faru wanda za mu zo mu ji kissar ya kasance ku gane matan da wato mata ne masu takawa da tsoron Allah kuma suna aure ne don su sami rahamar ubangiji ba don wani abu ba to za mu zo mu ji menene ya faru akan wannan kissa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh